أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين نبينا وحبيبنا وقدوتنا ورسولنا وقائدنا وقرة أعيننا محمد بن عبد الله صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ينقوى يومنا لهدي وترعى قوة بقوي هجرة منزون سيرة منزون رحمة النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم daga maka zuwa madina shekara ta 1445 wanda ya daidai da 21 ga watan 1 miladiya haihuwar annabi isa dan maryam alaihi assalam shekara ta 2020 wato da hudu kenan a lissafin da kanisa ta riga ta yanka makanta ba tare da wani dalili ba ko mu ce coci ga wanda bai san kanisa ba muna cikin tafsirin alkur'ani mai girma a satin da ya gabata mun tsaya a aya ta 79 zuwa aya ta 80 a farkon shafi na 200 kenan a cikin suratu tauba a yau da yarda Allah subhanahu wa ta'ala za mu tashi akan wannan aya muna fatan Allah subhanahu wa ta'ala ya kasance shi ne jagora gare mu cikin wannan karatu da za mu gabatar Allah kuma ya ba mu ikhlasi da dacewa da sunna ta annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam a cikin ayyukan mu gaba daya muna fatan Allah subhanahu wa ta'ala ya samu kyakkyawan karko muna fatan Allah subhanahu wa ta'ala ya sanya aljannar firdaus al'a'la ta kasance hukumunmu da mulku gaba daya ana ramba Allah ce istaghfir lahum aw la tastaghfir lahum أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم استغفر لهم أو لا تستغفر لهم إن تستغفر لهم سبعين مرة فلن يغفر الله لهم ذلك بأنهم كفروا بالله ورسوله والله لا يهدي القوم الفاسقين na'am kamar yadda muka yi alkawali ga 'yan uwa mun faɗa cewa akwai bayani kan zakka da za mu kawo matsalolinta na zamani tun a cikin watan ramadan mun yi bayanin wannan to shi yasa za mu keɓe waɗansu 'yan mintuttuka ko da kaɗan ne don saboda yin bayani kan wannan matsala ɗin don haka satin da ya gabata mun yi bayani akan canzawar fatawa da abin da ya kama da haka a yau kuma za mu yi bayani akan me ake nufi da zakka bakin takaitaccen bayani da za mu yi kaɗan kenan kan me ake nufi da zakka a cikin yaren larabci sannan kuma me ake nufi da zakka a cikin shari'a a wajen malamai abinda ake kira lugatan wasu ilaha domin za mu ɗauki matsalolin ne kaɗan kaɗan don lokaci ba zai ba mu damar mu kawo su gaba ɗaya ba sannan kuma karatu ya gadi idan ana yi kaɗan kaɗan za a fahimta ko ba haka ba in an kai mai yawa duk abin sai shiru shi kamar gina ce a ce za a yi ta rana ɗaya sai ta je ƙololuwa sai ta zube gaba ɗaya to abinda ake nufi da azzaka za mu yi amfani da wannan littafi da muka faɗa doktora da aka rubuta a ƙasar saudiya wato nawaziru zaka dirasatun fiqhiyatun ta'siliyatun li mustajiddatiz zaka doktor abdullah bin mansur al-ghufayli da an tafi wajen ta'rifin zaka kalima ta zakka lughatan an ka ce hiya ismun min al-fi'l wato suna ne daga fi'ili na zaka yan an ka ce zaka ya zuku an gane ko wal masdar zaka'un wa zakwal aina ma shine abin da ya karu ya dadu ya habaka shine ake kira zaka ina fata an fahimce ni don haka kuma kalima ta zaka zakat zar'u idza nama wa zakatu as-salah wani lokaci kalima ta zakka tana nufin ingancin abu abu ya zamanto mai kyau shi yasa Allah ce ma annabi Isa wa hananan min ladunna wa zakatan wa kana taqiyya ko ba haka ba a cikin wato suratu abin nan suratu maryam cikin kissa ne ta yahya ko wa hananan min ladunna wa zakatan wa kana taqiyya dan can yahya ne sannan kuma Allah subhanahu wataala ce walaula fadlullahi alaikum wa rahmatuhu ma zaka minkum min ahadin abada walakin Allah yuzakki man yasha nan dai tana nufin tsarkaka shine abin da ake nufi sannan kuma wannan shine asalin kalma to amma a wajen malaman shari'a me ake nufi da zakka malam bashi shi zakka yace ko ba kan bane duk da yake kalma ta zakka da larabci in ta zo da zaru zaka zaka tana nufin yanka illa ma zakkaitu in ta zo da zaru ne take nufin a lugha abin da ya karu ko ya habaka da haka dalibin ilimi in ya zo ya iske babu zaka a cikin ilimin a cikin littafin fiqh na ana nufin yanka sai an ce zaka da zalim ake nufin zakka daga ce an yi kuskure kai hattara mun ji wannan da kyau sai abu na biyu in an ka ce a wajen malaman shari'a me ake nufi da zakka sai malamin ya kawo maganganu na malamai daga ciki abinda malaman hanafiya suka ce an gane ko suka ce tamliku juz'in to tamliku juz'i mali an gane ko wato ka mallaki wani sashi na dukiya ayyanahu shari'u wanda shari'a ko a shari'u kana iya cewa manzo sallallahu alaihi wa alihi sallam domin shi da shari'a ko kace Allah subhanahu wa ta'ala domin hakikatan shine mai shar'antawa min muslimin kuma ya zamanto daga musulmi don kafiri ba a ce fitar da zakka ba an gane ko min muslimin wato faqirin ayyana shari'u min muslimin faqirin Allah ya tantance shi wanda za a ba shi musulmi ne talaka ghairi hashimiyyin wanda bai cikin banu hashim usra ta manzo sallallahu alaihi wa alihi sallam wala maulahu kuma ya manto ba maulan shi bane ma'ana wanda ya yantar ma'a qat'i manfa'ati anil milki tare da cewa sai ka yanke amfani daga shi abin da kan mallaka min kulli wajhin ta kowace fuska ma'ana lokacin da bin baka zaka to bana tunanin cewa wannan abin da bin baka zan amfana da shi shi yasa aka hana ka ba mutum bashin zakka mi nake nufi da bashi zakka ka biya zakka da bashi mutum kana biya shi jika ɗari lokacin fitar da zakka ya yi sai ka kira shi ka ce wane ya to ina biyan ka jika ɗari haka nan ne kuma haka ba to na da zakka kuma jika ɗari ni yin zan baka don haka yanzu shi ke nan samar mutum ba a yi ma Allah wani wa'in wani wani ka bashi in ya niyyar biyan zakka zai biya min kulli wajhin kuma lillahi ta'ala ya zama to dan Allah akai in ka fitar da zakka don saboda a ce kayi to kayi aikin banza a'a kayi don Allah ne ya dora ma wannan amma in mutane sun faɗa don ka fitar kai ba don niyya kamar shikenan yayi kuma ana son a fitar da ita a san ana fitarwa saboda talakawa su ana fitarwa ko wani mai kuɗi ya tuna lokaci yayi shi ma ya fitar amma niyyar ka ta zama to ka niyya ce su kuma malikiya daga cikin ta'arifin da suka yi mazakka wanga na hanafiya ne muka kawo na farko juz'un min al-mali wani sashe ne na dukiya sharɗu wujubihi li mustahiqihi akwai sharadin wajibcin shi ga wanda ya abun ga sharadin wajibcin shi ga wanda ya cancanci a bashi bulughul mali nisaban dukiya ta kai nisabi nisabin zakka ana shan wahala wajen tantance shi ko ba haka ba almuhimmu zakka ana auna ta ne da zinariya gram 85 kafin sen gram sai a auna kuɗinsu su za a yi free waɗansu suna ganin za a ɗauki free na tsakiya kamar gram na zinariya za ka ga tsadar shi zai kai jika talatin da hudu ko da shida na tsakiya jika talatin na ƙasa jika ashirin da hudu to zance wanda aka fi ɗauka shine a ɗauki free na ƙasa jika ashirin da hudu a buga su so tamanin da biyar to abinda sun ka baka su ne nisabin zakka to amma in ka mallaki nisabi ba ranar nan za ka fitar da zakka ba sai shekara ta dawo ta kewayo kana nan kudin suna nan in musu yi kasa ga kudin zakka ba sai ka fitar da zakka an gane ko sannan kuma daga cikin ta'arifi na shafi'iyya su kuma sun kace ismul li akhdhi shay'in makhsus ita zakka suna ne na wani abu wanda ake karba makhsusun wanda an kebance shi ma'ana sai in ya kai ne sabi min malin makhsusin daga dukiya ke bantatta ma'ana ba kowace dukiya ce ake fitar ma zakka ba ta fuskar kai tsaye ina fata an fahimce ni ala ausafin maksusa akan waɗansu sifofi waɗanda za a fitar da wannan dukiyar tunda dukiya tana iya mutuwa zinariya tana iya mutuwa azurfa ko ba haka da bane ko kuma kuɗi yanzu da ke amfani da su li ta'ifatin maksusa za a ba wata jama'a kebantatta guda takwas waɗanda Allah ya faɗa a cikin suratul tauba innama sadaqatu lil fuqara'i wal masakin wal 'amilina 'alayha wal mu'allafati qulubuhum wa fir riqabi wal gharimin wa fi sabilillahi wa ibn as-sabil fariidatan min Allah wallahu 'alimun hakim ومن تعاريف الحنابلة yana da cikin tarifi na hanabila an gane ko wato wanda suke akan mazhaba ta ahmad bin hanbal sun ka ce haƙƙun wajibun haƙƙi ne wanda yake wajibi fi malin maksus a cikin wata dukiya wanda aka keɓance lita'ifatin maksusa ga wata jama'a keɓantatta fi waqtin maksus a cikin wani lokaci keɓantacce kaga haƙƙun ya zamanto haƙƙi ne wajibin Allah ce sai an bayar fi malin maksus a cikin dukiya ke bantatta kuɗi ko zinari ko azurfa ko ba haka ba li qa'ifatin maksusa ga wata jama'a ke bantatta fi waqtin maksus a cikin lokaci ke bantacce sai shekara ta kewayo nisabi yana hannunka wanda shi ne ta'arifi guda hudu na mazhabobi guda hudu da aka kawo ina fata ana fahimta ta to da haka akwai sharhohi daban-daban da malamai suka yi amma akwai wani ta'arifi da an ka kawo na ƙarshe shi za mu kawo shine az-zakatu an ka ce nasibun muqaddarun shar'an wani rabo ne kaso ne na dukiya wanda shari'a ta yanke shi muqaddam an yanke shi an sanya mai kadari gurgudu fi malin muayyan a cikin dukiya wanda take tantantanta an tantance ta li'asnafin maksusa ga waɗansu mutane rukunai na mutane waɗanda an keɓance su ala wajihin maksus ana fitar da ita akan wata fuska wanda shari'a ta tsara yadda za a yi tunda mutanen da za a ba da yadda za a ba su ko za a haɗa ne ko za a rarrabe duk dai shari'a ta yi bayanin wannan to wannan a gurguje shine abinda za mu yi bayani a yau gwargwado shine wato abinda ya shafi abin nan za a ba da zakka waɗanda ya kamata a abin nan ta'arifi na zakka da yake kuma an ka ce ala wajhin maksus shi ne suke cewa wato dole sai mutum ya zamanto ya mallake ya zamanto musulmi ne domin kafiri ba zai fitar da zakka ba ko ba haka nan bane kuma ya zamanto ɗa ya mallaki dukiyarsa domin dukiyar bawa ta mai gidansa ne sannan kuma ka mallaki nisabi kuma shekara ta kewayo kuma ka yi don Allah da kyakkyawan niyya to a yanzu wannan shi ne abin da za mu iya cewa a takaice game da tarihi na zakka in Allah ya samu na cikin masu rayuwa sati mai zuwa sai mu zo mu ga matsayin zakka a cikin shari'a addinin musulunci da kuma manufofin da suka sa shari'a ta ce a fitar da zakka domin Allah bai cewa a yi abu ba wani dalili Allah ba zai ce a bar abu ba ba wani dalili sai in ka gano ko baka gano ba in kuma baka gano ba shi ke nuna babu ba ko ba haka nan bane in ka gano ba shi ke nuna kuma ka gane duk manufofin ba a'a sashi ne zaka iya ganowa don Allah ya ce wa ma utitum min al-ilmi illa qalila bincike ne mai yawa Allah ya gane da mu Allah ramma mu saki mai ta wannan aya istaghfir lahum aw la tastaghfir lahum استغفر لهم أو لا تستغفر لهم إن تستغفر لهم سبعين مرة فلن يغفر الله لهم ذلك بأنهم كفروا بالله ورسوله والله لا يهدي القوم الفاسقين na'am kafin mu ci gaba da bayani karkashin wannan aya ta istaghfir lahum akwai tambihi guda biyu da nake so in yi tambihi na farko shine lokacin da muke cikin tafsiri a cikin suratu ali imran mun faɗi wani hadisi wanda mun ka kawo na salmanul farisi min na ahlul bait wajen faɗar allah subhanahu wa ta'ala ya ayyuhal ladina amanu in tuti'u fariqan min alladhina utul kitaba yaruddukum ba'da imanikum kafirin a ƙarƙashin waɗannan ayoyin sai muka kawo wannan hadisin ba mu bayyana ingancin sa ba ko rashin ingancin sa yin shirin mu kuma yana nuna kamar mun yarda da shi amma bincike yana nuna wannan hadisi ne mai rauni bai inganta ba sannan ko da an ce kamar yadda yan shi'a suke so a ce shi daga cikin ahlul baiti to ai shi bai daga cikin ahlul baiti ko ta fuskar jini ko ta fuskar haihuwa ina fata ana fahimta ta sai dai shi musulmi ne ba za a yi inkarin musuluncinsa ba ina fata an fahimci abu na biyu kuma sai hadisin da muka kawo muka ce dinari guda ya gabaci dinari 500 ko ba haka nan bane ko dinari dubu wannan hadisin akwai gyara a cikin shi dama mun kawo shi ne aka kamar yadda cikin hadisi sabaka dirhamun mi'ata alfi dirham dirhami guda ne ya gabaci dirhami dubu ɗari haka lafazin hadisin ya zo imamun nasa'i ya kawo shi kuma imamu ahmad ya kawo shi kuma hadisi ne ingantacce da haka ga dole in ka ji wani abu wanda ka faɗa wanda ke buƙatar faɗakarwa kuma sai ka faɗaka na fata ana fahimta ta domin haka ilimi ya gada Allah ya taimake mu to wannan ayar istaghfir lahum tana da alaka ne da ayoyin da suka gabata domin ana bayani ne kan halin munafikai an faɗi ɗaya daga cikin illolinsu suna aibanta muminai masu yin sadaka ayyukan sun muna na duka Allah ya bayani su a can farkon sura har zuwa nan in kuka duba suratul tauba ana kiranta al-fadhiha mai kumyatarwa tana kumyatar da munafikai so ta yi ta faɗin halayensu daban-daban irin yadda suke so su kama musulunci illa tun daga farkon surar bara'atun min Allah wa rasulihi ila alladhina ahadtum min al-mushrikin bayan barra daga gare su sai aka zo aka yi bayani su ma kafirai tun da su mushrikai kafirai ne sai aka shiga cikin zancen munafikai da irin munanan ɗabi'o'in su to dukkan su akan su ake hammuka tashi akan aya alladhina yalmizuna al-mutawwi'ina min al-mu'minina fi sadaqat suna aibanta mu'minai masu yin sadaqa mun kawo asar daban-daban والذين لا يجدون إلا جهدهم فيسخرون منهم سنا موسو إزجلي كما حكرا بني تسخر الله منهم ألا يرى موسو إزجلي أنا أبن لك سوى إنكار شيني أبو الآية شيني تيوى أكوي أبن أكي كرا تفسير القرآن بالقرآن تفسير القرآن بالقرآن وأن أشرف أنواع التفسير ma'ana yadda za ka fassara alƙur'ani da alƙur'ani to irin waɗannan ƙa'idodin yana kyau ɗalibin ilimi ya rinka jin su kuma ya rinka sanin yadda zai yi zai aiki da su to kaga anan wajen kalima ta wato suna yalmizuna almutawwi'ina suna aibanta mu'minnai kuma fa yaskharuna minhum kuma suna musu izgiri to anan in kana son kai tafsirul qur'ani bil qur'an akwai wasu ƙa'idodi guda hudu ka rike da kyau Dr. Ahmad Muhammad Al-Buraidi na ƙasar Saudiya ya kawo su a cikin muzakirar da ya rubuta. Ana kiran su mu'tamadur rabt. Duk lokacin da za a tafsirin Al-Qur'ani da Al-Qur'ani akwai abubuwa guda hudu su ne ake aiki da su. Mu'tamadur rabt na farko al-lafzu lafazi. Yanzu in nace sakhira duk inda kalima ta zo ta Al-Qur'ani sakhira sakhira sakhira sakhira sai in tattaro su abin da ya hada ta da wannan safir Allahu minhu lafazin ya hada su mun ji wannan da kyau na biyu al-ma'na ma'ana akwai kalimar da ma'anar ta tana kusan ta izgiri ko ko ma'anar su ɗai ta sahira amma kuma ba lafazi guda bane kamar istahza'a kaga yayi izgiri sahira yayi yayi izgiri to amma kuma lafazin kusan ma'anar su ɗai ko mu ce kuma ko suna kusan juna amma kuma ba harfa ɗai bane kenan ya haɗa su almana abu na uku sai alƙissa ƙissa ta zamanto ɗaya waɗanda suka yi izgili da annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam waɗanda suka yi izgili ga annabi nuhu waɗanda suka yi izgili ga annabawa waɗanda suka yi masu imani izgili to duk wannan me zai haɗa su ƙissa ta izgili ta haɗa su abu na hudu sai alhukum hukumci abu kaza da kaza hukuncin shi haramun ne to dukkan abubuwan da suke haramun kaga hukunci zai iya hada su abu kaza kafirci ne dukkan abubuwan da suke karkashin kafirci za su fitar da kai daga cikin musulunci abin da zai hada su shine ni shine hukunci to in ka gane wannan ka samu yadda za ka tafsirin alkur'ani cikin ruwan sauki amma da izinin Allah tunda komai bai kasancewa sai da dubu sai da yarda Allah kaga nan suna wasu izgini Allah ya faɗa munafikai a cikin suratul baqara ay suna izgini wa idza laqul ladina amanu qalu amanna wa idza khalu ila shayatinihim qalu inna ma'akum inna ma nahnu mustahzi'un Allah yastahzi'u bihim ka gani can sun kawo jumla ismiya mu masu izgili ne ma'ana aikin su shine izgili sai aka ce Allah yastahzi'u bihim an kawo fi'li mudari'i Allah yana musu izgili ma'ana fi'li mudari'i ne yufidu tajaddud wa takrah to izgilin nan sai ka ɗauke shi gida biyu ko wanda zai yi izgili ga Allah ko ko wanda zai yi izgili da bayan Allah yin izgili da Allah ba sai ka yi ma Allah izgili kai tsaye ba a'a ka yi ma addinin Allah izgili ko littafin Allah ko ko wanda yake aiki da addinin Allah kai masa izgili ka yi ma Allah izgili ne zai fitar da kai daga cikin musulunci qul abillahi wa ayatihi wa rasulihi kuntum tastahzi'un la ta'tadiru qad kafartum ba'da imanikum sannan kuma an hana kai ma bayan Allah su ma izgili يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم ولا نساء من نساء عسى أن يكن خيرا منهن ولا تلمزوا أنفسكم ولا تنابزوا بالألقاب بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان ومن لم يتب فأولئك هم الظالمون سننكما قصة دكا النبوة أن يمسوا إزجدي jumlatan wa tafsilin qur'ani ya faɗi wannan wasu ya kawo su a jumlace wa laqad istuhzi'a bi rusulin min qablik fa haqa bil ladina sakhiru minhum ma kanu bihi yastahzi'un annabi nuhu an yi masa izgiri ko ba haka ba ويصنع الفلك وكلما مر عليه ملأ من قومه سخروا منه قال إن تسخروا منا فإنا نسخر منكم كما تسخرون أن يما دكا أنبا وإزجلي أن يما سو إيماني إزجلي ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين وإذا قيل لهم أنفقوا مما رزقكم الله قالوا قال الذين كفروا للذين آمنوا أنطعم من لو يشاء الله أطعمه دكا وأن شيء هذا سوء to me hukuncin su masu izgilin nan a nan duniya kaga za su iya kafirta in ya kai ga addini shi yasa ya kamata ka nisanci wannan sannan kuma a lahira sakamakon su ma za a sakanka musu da izgilin da suka yi ina fata ana fahimta ka izgilin da suka yi za a ce qilan ji'u wara'akum faltamisu nura sannan za a zo da su gaban wutar jahannama a ce musu afa sihirun hada am antum la tubsiruna kaga daga nan ka hada mudumin ka in baka baka fahimci wannan ka'idodin ba sai kai ta wahala domin sai ka tai can ka taro nan ka taro nan ka taro nan sai abin shi ta kubce baka ina fata an fahimce ni Allah ya taimake mu to sai Allah ce istaghfir lahum ka neman musu ghafar lahum nan an koma ni zuwa ga munafikai a nan sai mu fahimci abubuwa guda na farko shine abin da ake kira at-taghlibu at-taghlibu in an ce at-taghlib shine abu biyu su haɗu sai a rinjayar da wani bangare akan wani bangare shi ne taklif ko daga galaba ne rinjaya ko to yanzu da aka ce istaghfir lahum cikin munafikai akwai maza akwai mata haka ne ko ba haka ba ko ba maza ko ba mata akwai ko ba haka nan bane al munafiquna wal munafiqat ko ba haka nan bane to sannan kuma tunda akwai munafikai to sun ce istaghfir lahum alhali kuma ai munafikai ba ba maza bane akwai mata bai ce istaghfir lahum ba wastaghfir lahunna to nan sai kai taklibi janibin zukuri ala janibin inafi wannan ya shafi munafikai maza ya shafi munafikai mata domin idan maza da mata suka haɗu sai a yi taklibin domiri na maza akan na mata yusufu a'rid an hada wastaghfiri li dhanbiki innaki kunti min al-khati'in bace innaki kunti min al-khati'at ba wa saddaha ma kanat ta'budu min dunillah innaha kanat min qaumin kafirin bace kafiratin ba wa maryam ibnat imran allati ahsanat farjaha fanafakhna fihi min ruhina wa saddaqat bi kalimati rabbiha wa kutubihi ko wa kitabihi aw taqra'a wa kanat min al-qanitin bace wa kanat min alqanitati to istaghfir lahum kaji mas'ala ta farko mas'ala ta biyu anan shine to ad-dirasa al-mawdu'iyya mu'tamadu ar-rabt guda hudu al-lafz al-ma'na al-hukm al-qissa nan zancen gafara ina fata ana fahimta ta mu gafara neman gafara ana neman mummumin nai gafara don Allah yake cewa wastaghfir li dhanbika walil mu'minina wal mu'minat to menene halin munafikai idan an kaje neman musu gafara ba sa neman gafara Allah subhanahu wataala shine abin da zai hada kalmomin istighfari da suka zo a cikin alqur'ani su munafikai ba sa neman gafara ta Allah in ma an ce su zo a neman musu mi za su yi sai Allah subhanahu wataala yake cewa وإذا قيل لهم تعالوا يستغفر لكم رسول الله لووا رؤوسهم ورأيتهم يصدون وهم مستكبرون كاج حال منافقين شي بين ما الله سبحانه وتعالى غفرت مشي ban sani kuma fahimta ba ina fata an fahimce ni sannan kuma Allah subhanahu wataala yayi bayanin cewa to an ce manzo ya neman musu gafara kenan gawara a neman musu gafara ga Allah kuma ba wanda zai gafarta zunubi sai wa sai Allah wa man yaghfiru dhunuba illa Allah wa lam yusirru ala ma fa'alu wa hum ya'lamun kaga masu imani fastaghfiru li dhunubihim su ba sa yin girman kai to sannan mutanen da sun ka nemi gafara ya ake neman gafara me yake sawa a samu gafara Allah subhanahu wataala su waye Allah ya faɗi ya gafarta musu shikenan kaga ka hada maudu'in ka gafara kuma tana jawo amfani cikin al'umma duk irin ga abin da ake nema ko ba kana bari shine amana ne inji ibnu kathir da sauran malaman tafsiri da su da Allah ya ba mu'minai Allah bai halaka su ba wa ma kana Allah li yu'adhibahum wa anta fihim yanzu ya tafi wa ma kana Allah mu'adhibahum wa hum yastaghfiruna ashe in an rike shi azaba ba za ta zo ba sannan kuma in an rike shi to za a samun alkhairin duniya da lahira faƙultu staghfiru rabbakum innahu kana ghaffara ga jawabul amri yursilu samaa alaikum midrara wa yumdidukum bi amwalin wa banina wa yaj'al lakum jannatin wa yaj'al lakum anhara ma lakum la tarjuna lillahi wa qara wa al-istighfar haka ne zaka da mawdu'in kanka sai ka sha wahala ka gane ka'idodin da kyau an fahimci amma hamsa da izinin Allah tawo sai abu na ƙarshe wanda za mu faɗa kan wannan kafin mu je gaba shine istaghfir lahum na al'amru ka neman musu gafara ya aka aka ce ya neman musu gafara umurni in ya zo a cikin larabci da kuma yare yana iya ɗaukan ma'ana kusan guda talatin ko fiye da talatin kaga da istaghfir ai kamar an umarci manzo ne ko to amma in kan tibi aula tastaghfir lahum in tastaghfir lahum 70 marratan falan yaghfir Allah lahum haka ake nan neman gafara ai bai da bai amfani tunda an ce Allah ba zai gafarta musu ba kuma dan me Allah ya umurni da wannan kuma ya umurci annabin shi ne abin da bai bai da wani amfani ba sani ko mu fahimta ba nan al'amru bi ma'anar taswiya ma'ana duddai akwai lokacin da za a umurce ka amma ana nufin duddai ina fata an fice islauha fasbiru aw la tasbiru sawa'un alaykum innama tujzauna ma kuntum ta'malun sannan al'amuru ya ati bi ma'anar wato a tahƙi wal ihana akwai lokacin da ba a umarce ka ba umarnin ka aka yi ba a'a ana maka wato son a kaskantar da kai shi Allah subhanahu wa ta'ala ce inna shajarata zaqum ta'amul athim kal muhli yaghli fil butun ka ghali al hamim khuduhu fa'tiluhu ila sawa'il jahim thumma subbu fawqa ra'sihi من عذاب الحميم تتمي ذق إنك أنت العزيز الكريم كاغو ذق كدندنا إنك أنت العزيز الكريم أمرني أكمشي nan umarni ne na ana so ana son ya ci a ana ana son an umurce shi na don annaba shi kaskantacce na kuma an kai mai amfani da sunayen girmamawa amma ba su ake nufi ba domin al'azizu ana nufin mabuwayi a can duniya ka ce ba wanda ya isa alkarimu kai ka ce kai ne mai daraja mai girma saboda abubuwan da kake da su kake takama an kana ramanin wa bani idza tutla alaihi ayatuna qala asatirul awwalin to zuk innaka antal azizul karim dan haka al'amur yana da ma'anoni daban-daban daban-daban daban ya ati bi ma'anar imtinan kulu washrabu hadi'an bima kuntum ta'malun al-imtinan yana zakwa da ma'ana kaza yana zakwa da ma'ana kaza nawa ka sani haka in baka sani ba sai ka je ka zama kanka matsala to aula tastaghfirhum ko ko kakkare musu gafara ya kai annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam in tastaghfir lahum 70 marratan in ka neman musu gafara su 70 falan yaghfir Allah lahum Allah subhanahu wa ta'ala ba zai yi musu gafara ba to da an ka ce Allah subhanahu wa ta'ala ba zai yi musu gafara ba me ake nufi da wannan shine cewa neman musu gafara nan ba saba'in din ake nufi ba dan wancan sati mun kawo cewa ba wai ana nufin ba in yayi musu so saba'in ko ya wuce so saba'in da ɗaya Allah zai gafarta musu a ba haka ake nufi ba Allah subhanahu wa ta'ala ba zai gafarta musu ba don ya ce falan yaghfir Allahu lahu to sai ya faɗi illa wato ya ce innahum kafaru billahi wa rasuli to tunda sun kafirce ma Allah babu zance neman musu gafara ina fata mun fice to amma ai musu mutu ba sai aka ce a saboda Allah ya san ba su da niyyar imani domin wanda ya riga ya mutu shi ne mishi gafara kuskure ne ko ba haka nan bane Allah ya hada da Ibrahim yayin wannan ko ba haka nan bane an ce mu yi koyi da Annabi Ibrahim amma ban da neman makafirai gafara in suna da rai mu neman musu shari'a in ba su da rai fa shikenan ba neman musu gafara قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه إذ قالوا لقومهم إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا بالله وحده إلا قول إبراهيم لأبيه لأستغفرن لك وأنك هدش ya ce zai nemi mushi gafara waghfir li abi ko baka bane innahu kana min ad-dallin ko baka bane yace kuma rabbana ighfir li wa li walidayya wa lil mu'minina yawma yaqumul hisab malamai suka ce nan iyayen shi biyu yace amma baban shi ɗaya aka hana wannan yake nuna mamman shi ta mutu akan addini shi yasa da manzo Allah sallallahu suka nemi mushrikai gafara kafin su karɓi waɗannan ayoyin sai Allah ce a'a ba a nemi musu gafara ma kana lin nabiyyi wal ladina amanu an yastaghfiru lil mushrikin walau kanu uli qurba min ba'di ma tabayyana lahum annahum ashabul jahim wa ma kana istighfaru ibrahim li abihi illa an maw'idatin wa'adaha iyyah falamma tabayyana lahu annahu aduwwun lillah tabarra'a minhu inna ibrahim la'awwahul halim kaga 70 marratan so 70 sai ka fahimci cewa to in ya wuce saba'in kenan zai yi amfani sai a ce maka to nan mafhumul mukhalafa ba a aiki da shi akwai abinda malaman usulul fiqh suka ce mafhumul mukhalafa in an ce mafhumul mukhalafa shine abu yana da fuska guda biyu to in kishiyoyin juna ne da an faɗi ɗaya ba sai an faɗi ɗaya ba in ni ce muminnai aljanna za su sai na ce kafirai wuta za su ai ba bukatar wani to in ni ce saba'in kishiyar shi sai in ci to in ya wuce saba'in za a karɓa ko ba ka nan bane to wannan mafhumin akwai lokacin da ba a aiki da shi shi yasa sai ka yi hattara kwarai da gaske mawani na amal bi wato mafhumul mukhalafa daga ciki an yakhruja makhrujal ghalib kamar abu ne wanda yana yawan afkuwa sai Allah ya ambace shi ba ana cikin kishiyar shi ban da shi ba kamar inda Allah ce wa raba'ibukum allati fi hujurikum min nisa'ikum allati dakhaltum bihinna an haramta muku auren agolanku mata ko ba haka bane waɗanda fi hujurikum waɗanda su agolan suna cikin gidajen ku to ai idan ka aure mace haku kai kwance aure da ita ko agolan tana cikin gidan ko ba ta cikin gidan ta yi ta haramta gare ka to saboda galibi mace tana tafiya ne da yarta musamman ya mace tana zuwa ne da ita sai ta ce fi hujurikum gaka ce a'a in an aure uwa aka yi kwanciyar aure da ita in yar ba ta cikin gidan ya halatta aure ta duk duniya babu wani wanda ta wadin wannan kharaja ma kharajal ghalib ina fata an fice to sannan kuma kamar inda Allah ce fa in khiftum alla yuqima hududallahi fala junaha alaihima fi maftadat bi in kuna jin tsoro ai ba yiwuwa a ce rabuwa aure mace ta nemi kulli in ba bi ba in ba akwai matsala ba don haka wanga khiftum kin tsoron ba ba ana magana kan shi ina fata an fahimce sannan ba a aiki da mafhumul mukhalafa idan ya zo wa fa'a ala sabili limtina Allah ya nuna yayi maka ni'ima to baka cewa waccan kishi shi ita ma ba ni'ima bace wa huwa alladhi sakhkhara al-bahra litakulu minhu lahman tariyan kuci daga naman wato abin nan teku tariyan danye kaka ce to duk naman da ya bushe ba za a ci shi ba ba haka ake nufi ba ina fata an fahimce malamai suka ce tafsisu bi dhikri limuwafaqatil waqi ko ko zaman to an kebance shi saboda ya dace da waqi inda ake ciki la yattakhidul mu'minuna al-kafirina awliya'a min dunil mu'minin kada mu'minne su riki kafirai masoya su bar mu'minnai ko ba haka ba a'a ba ana nufin ya halatta ba ka haɗa muminne da kafirai ka so su lokaci ɗaya ba haka ake nufi ba a'a waɗansu ne suke nan suna son su kulla alaƙa da kafirai su bar muminne sai an kai musu magana amma ba ana nufin ba ayat ta ce a'a in ka so muminne kuma ka haɗa da son kafirai yayi wannan bai yiwuwa na fata an fahimce ni sannan kuma wani lokacin qur'ani yana faɗa shi littamfiri min ma'ta da hunnas a'a an faɗe shi ne saboda nisantar da ku daga abin da mutane suka saba da shi wala tukrihu fatayatikum ala al-bigha sai ce mi in aradna tahassuna kada ku ci gasar da bayin ku akan zina in suna neman kare kansu ma'ana in suna son kamun kai a to in ba son kamun kai sai a tura su ba haka ce nufi ba kamar inda Allah ce ya ayyuhal ladina amanu la ta'kulu riba adhafan mudha'afa kakku ci riba linkin ba linkin akwai adhafan mudha'afa wata qira'a to shi kenan sai wasu malamai suka ce to kun jiya ai Allah ya ce adhafan mudha'afa dan haka riba in ta zamanto 2.5% babu matsala alhaji ko Allah ce ya ayyuhal ladina amanu taqullaha wa daru ma baqiya min ar-riba in kuntum mu'minin ma ismul mawsul li tufidu al-umum dukkan abin da ke da alaka da riba kaga wani malami sai shi amfani da wannan alhali ko wannan an faɗe shi ne saboda a nuna maka wancan lokacin suna amsar riba ne wanda take ta wuce kima ta wuce hankali an yakuna al-maqsud minhu al-mubalagha wa takfir wani lokacin ana son mubalaga ne akai matuka kuma inda yace istaghfir lahum aw la tastaghfir lahum in tastaghfir lahum 70 marratan falan yaghfir Allah lahum ko 70 kai nan mubalaga ne ma'ana koda kai adabi mai yawa ake rufi ina fata an kunci abu na gaba an takuna albalwa qad waqa'at bi sifati almazkura albalwa kamar musiba ce shine abu ne wanda ya haɗe matsala ce da ta haɗe kowa da kowa wa ma adaha lam yastabih ala nasi ita ko abinda ba ita ba ba zai zo mun to ba shubha ga mutane fa yuqayyadu alkhitab bis sifa sai aka sifa wala taqtulu auladakum khashyata imlaq kan ku kashe 'ya'yanku don tsoron talauci to wannan abu ne wanda a zamanin jahiliya ya zanto yaya amma bihil balwa to amma ba ana nufin ba ya halatta ka kashe ɗanka kawai in kayi niyya ko da ko babu talauci ba haka ake mishi ba da haka mawani na i'tibar mafhumul mukhalafa ne kawo kadiba cikin littafin usulul fiqh kadiba kuma cikin littafai na tafsiri zaka ga waɗansu malamai suna kawo su a waɗansu wurare ina fata an fahimci wallahu ta'ala a'lam to in tastaghfir lahum 70 marratan in ka neman musu gafara su 70 falan yaghfir Allah lahum Allah ba zai gafarta musu ba don mi zalika bi annahum kafaru billahi wa rasulih saboda su sun kafirce ma Allah sun kafirce ma manzo annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wanda ko duk a haka dan can gafara gare shi bai kuta su ba sai in yayi imani wallahu la yahdi al fasiqin Allah ba zai shiryar da mutane wanda suke fasikai ba muka ce dan kafirai ake nufi tan tagariya don ya ce zalika bi annahum kafaru billahi wa rasulihi Allah ba zai shirye da su ba la ya hadi muka ce in ba sun tuba ba Allah ba zai shirye da su ba la ya hadi fi'li mudari'i ne marfu'i me yasa ba a ce la ya hadi ba tunda fi'li ne mudari'i babu jazma babu nasba ko sai ce la ya hadi آه فعل مضارع مرفوع وعلامة رفعه الضمة المقدرة على الياء منع من ظهورها الثقل إن واو تشكوا أتي الثقل إن كما أتي شيء أتي منع من ظهور حتى الظهور إن جمع لما نهوا بنين فنابع على المجيء آية الله فرح المخلفون فرح المخلفون بمقعدهم خلاف رسول الله وكرهوا وكرهوا أن يجاهدوا بأموالهم وأنفسهم أن يجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله وقالوا لا تنفروا في الحر قل نار جهنم أشد حرا لو كانوا يفقهون نعم الآن da muke tafiya akan ta ko mu ce tsarin da muke tafiya akan shi na tafsiri mun faɗa idan muka zo a wajen aya za mu fassara ɗaiɗaikun kalimomi saboda mutum ya ji yadda ake fassara kalimomin abu na biyu sai mu zo wajen ilmul munasabat mu faɗi munasaba aya da ayoyin da suka gabata abu na uku sai mu kawo asbabun nuzul duk da ke wani lokaci sai mu kawo asbabun nuzul sannan mu kawo al munasabat in mun ƙari sai mu shiga cikin sauran bayanai da suke da alaka da alqur'ani kuma haka muka faɗa ba to yanzu sai mu fara da ɗaiɗaikun kalmomi Allah subhanahu wa ta'ala yake cewa farihal mukhallafuna in ka diba cikin jalalaini shi da muke bi yace an tabuka waɗanda aka bari al-mukhallafun an bar su khallafahu al-mukhallifu wanda ya bari shine ismul fa'il al-mukhallafu wanda aka bari shine ismul maf'ul kuma kan bari al-mukarrim wanda ya girmama al-mukarram wanda an ka girmama mun ji wannan da kyau to farihal mukhallafuna waɗanda aka bari gida sun yi farin ciki yace an tabuka kenan sun ki tafiya yaƙin tabuka sai suka yi farin ciki bi maka'adihim maka'ad daga ka'ada ya ƙa'udu ƙo'udan shi ne ya zauna to sai a ce alƙa'idu wanda ya zauna almaka'udu alaihi abinda aka zauna kansa sai almaka'adu to almaka'adu wurin zama shi yasa ake kiran maka'ad tabu almaka'adu lokacin zama yana ɗaukar ismul makana ɗaukar ismu azzaman sannan almaka'adu yana iya ɗaukar almasdarul mimi almabdubul mimi zaman kansa kawai kenan uku abu to nan wanne ake nufi bi maka'adihim kana iya cewa lokacin da suka yi zaman su bi maka'adihim a wurin da suka yi zaman su sun yi farin ciki a lokacin nan kuma sun yi farin ciki ko ko bi maka'adihim da zaman su da suka yi wanda ya fi fitowa a fili mun ji wannan da kyau ko to kaka ce ilmu sun bai da amfani bid'a na wallahi kan baka kake koyi to sun yi farin ciki da don zaman da suka yi bayan manzo sallallahu alaihi wasallam khilafa ai ba'da kenan bayan rasulillahi manzan Allah sallallahu alaihi wasallam wa karihu ko suka kyamaci an yujahidu bi amwalihim su taimaka a cikin addini bi amwalihim da dukiyarsu wa anfusihim da kuma kawunansu fi sabilillahi dan daukakar da addinin Allah subhanahu wataala a cikin hanyar Allah subhanahu wa ta'ala an gane ko a cikin aiki na addini na Allah subhanahu wa ta'ala sun kyamaci wannan a nan wa karihu an yi jahidu ana iya cewa wa karihul jihada sun kyamaci yin jihadi kuma a yi faɗa amma nesa aka ce wa karihu an yi jahidu saboda an in an haɗa ta da fi'ili ma'udi ko fi'ili mudari'i ko fi'ili amri to tana ba da ma'ana biyu ga masdar kin ya fito tunda ana iya maida ta masdar sannan kuma an samu ma'anar fi'ili tare da ita kenan da aka ce wa karihu an yujahidu da ba aka ce wa karihul jihada ba in an ce sun kyamaci jihadi to an yujahidu zai iya ba da ma'anar sun kyamaci yin jihadi domin nan fi'ili mudari'i ne jihadi abu ne ana yi yau da gobe jibi da gata kenan al'ada su ce kyamar fita a wajen jihadi amma an ce wa karihul jihad kaga ba fahimta wannan ma'ana sun kyamaci wannan an yujahidu bi amwalihim su ciyar da dukiyoyinsu wa anfusihim da kawunansu fi sabilillahi a cikin daukar da kalmar Allah wa qalu sai suka ce ai qala ba'dhum li ba'd sashin su yace ba sashi la tanfiru ai takhruju kakku fita ila jihad zuwa ga jihadi da ba can rayuwa za a bayar shi ko babu mai babu mai saka jarin shi sai inda ni sai mai sa akwai riba su musu yadda da akwai sakamakon Allah ba kenan ko dole su kyamaci ne su kyamaci ita amma mu'min ne da suka san akwai sakamakon Allah suna kyamar fita ba su kyamar fita ba inda ka san za ka samu ainihin kake saka jarin ka kuma haka nan bane shi yasa in ka ga mutum na wahala kan abu ya san akwai riba sai dai tana yiwa ya je ya samu ko ba zai samu ba nuna fata an fahimta sun ka ce la tanfiru kinan fil harbi ku fita takhruju ila jihad fil harb a cikin lokacin zafi ƙul naru jahannama ka ce wutar jahannama to naru wuta jahannama kuma jahannama ayyana ce ƙul jahannama shi duhamar to bai sa ka ce ƙul naru jahannama kaga akwai magana kuma haka ne bane nan sai waɗansu malamai suka ce nan naru ɗin shi an kawo shi ne saboda bayani domin an ka ce naru akwai naru duniya naru akwai naru jahannama kinan ne idafar da an kai don a keɓance maka ne ba waccan wutar ba wadda ake nufi ta na duniya naru jahannama a shaddu har mun gane wannan wadanda suka ce a'a na kul naru jahannama kul annaru almusamma jahannama wanda ake kira jahannama kakka ce duk abu guda ne da naru da jahannama ai wutar ce amma ba ka san me yayin da yasa aka bambanta tsakanin su ba Allah ya kyauta ashaddu harra wutar jahannama ita ce tafi tsananin zafi min tabuka daga zuwa yakin tabuka an gane ko fal'aula abin da fi cancanta an yattaquha su ji tsoron ita wutar jahannama bi tarki takhallufi da barin fita ma'ana su bar rashin fita su kai su yakin nan shine fi sauki gare su me yasa Allah ce haka law kanu yafqahun inda suna da sani an gane ko ya alamu na zalika da sun san cewa wutar jahannama ta fi tsananin zafi ma ta khallafu da ba su zauna gida ba na fata ku ce da sun san wutar jahannama ta fi da ba su tsaya a gida ba mun ji wannan da kyau ko to idan muka zo wajen munasaba ibn ashur a cikin tafsirin sa at-tahrir wa at-tanwir yace istinaful ibtida'i kullum yana gaya muku in an ce istinaf farawa ibtida'i kuma farawa kaga sai ka rikici saboda mustalah ne na balaga dole sai ka san balaga kake iya gane idan aka samu gaba istinafun an fara wata magana ne ibtida'i cikin wani sabon mawdu'i wa hadhihi al-aya yace wannan aya tushiru ila ma hasala lil munafiqina tana nuna abin da ya faru ga munafikai inda listin fari lokacin da aka kira su zuwa ga fita zuwa ga yaki ligas wata tabuka zuwa ga yakin tabuka fa yakunu al murad bil mukhallafin abinda ake nufi da waɗanda aka bari a gida khususu man takhallafa an gazwati tabuka bil munafiqin waɗanda suka yi zaman su a yakin tabuka kenan nan ba kowace irin fita ba nan yakin tabuka ake magana kenan sai da mutu su ne ake magana kansu kenan sai ka gane wannan ayar tana da alaka da ayoyin da suka gabata shine bayanin ayyukan munafikai da maganganun da suke faɗa kaga silsila kenan waɗanda suke cewa qur'ani littafi ne kawai haka yake babu tsari ana zancen kaza sai a shiga kaza dole sai ka fahimci irin wannan kake yi musu raddi المحافظة على النظم القرآني والبعد عن تفكيك النظم ثم لما بلغنا بالي من فدا با to ka tsabin ibnu ashur ya kawo idan muka zo zuwa ga asbabun nuzul ko ba haka ba asbabun nuzul fariha al mukhallafun bi maq'adihim khilaf rasulillah sai suka kawo athar guda hudu dalilin saukar wannan aya suka kawo athar na abdullahi ibn abbas ina fata an fahimce mu wannan asar na ibnu abbas da suka kawo ibnu jarir tabari ya fitar da shi da ibnu abi hatim masu tahqiqin wannan mawsu'a suka ce asarun asarun ne da'ifun jiddan yana da matsala a wajen sanin shi na cewa wanda wato manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce mutane su fita a cikin lokacin zafi ina fata an fahimce mu sai munafikai suka ce kaza asar na biyu na muhammad bin ka'ab al-qurazi wannan shi ma ibn jarir tabari ya fitar da shi sun kace shi ma da'ifun ne akwai ilal da dama karkashin shi ta fuskar sanadi bai inganta ba athar na uku na asim bin umar bin qatada wa abdullahi bin abi bakr bin wato hazmin shi ma wannan athar idan muka duba wato imamul baihaqi ya fitar da shi a cikin dalailun nubuwa to shi ma sun kace da'ifi na bai inganta ba sai asar na ƙarshe na jabir bin abdullah wanda shi kuma imamu suki ya kawo shi ba a kawo sanadi ba ya kashi kuma abdurrul mansur shi ma bai kawo sanadin shi ba don haka kenan shi ba a kawo ingancinsa ba don haka asar guda hudu da aka kawo kan sababin nuzul na wannan aya ba su inganta ba amma kuma wannan ba shi ke nuna ba cewa munafikai ba su faɗa ba a'a su tabbas sun faɗi maganar amma cewa ga wanda ayar ta sauka kan shi ga wanda ya ce kaza yanda ya ce kaza shine bai inganta ba ta fuskar sanji mun fahimci wannan amma tabbas wannan abin ya faru tun da Allah ya bada labarin shi mun gane da kyau dan kan wani ya zaku ya ce to kai ka jiya sun ce kaza sun ce kaza sun ce kaza sun ce kaza ba haka nan da ake yi ba ina fata an fahimta to almuhimmu yanzu za mu dawo mu ayar mu fariha al-mukhallafuna al-mukhallafuna waɗanda aka bari gida sun yi farin ciki bi maqa'adihim da suka yi zaman su dam suna ganin cewa wannan shine alkhairi gare su ba sai sun je wajen yaki ba bi maqa'adihim khilaf rasulillah da suka yi zaman su ba su tafi ba suka bar manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam a gida idan muka duba khilaf rasulillah wannan shine ana nufin kalma ta khilaf tana iya ɗaukar ma'anoni daban-daban a cikin larabci ina fata an fahimci wasu daga cikin malamai suka ce to wannan kalima ta wato khilaf ana iya ɗaukar ta matsayin masdar da an ka shafe fi'ilinsa wato ma'ana ta khallafu khilafa rasulillah sun yi zaman su a bayan manzo annabi muhammad sallallahu alaihi wa sallam ina fata an fahimci to wanda kaga sai a dauke shi kamar matsayin masdar ne tunda shi ta khallafa yayi zaman shi sai a ce khilafa rasulillah waɗansu daga cikin malamai suka ce khilafa maf'ulun li ajlihina sun yi zaman su takhallafu min ajli rasulillah dan saboda ba su fita bayan manzo sallallahu alaihi wa alihi wasallam ko ko farihu li ajli mukhalafatihim rasulillah sun yi farin ciki don sun saba ma annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam haythu huwa haythu madahu lil jihad shi ya fita ya ji wajen jihadi wa takhallafuhum an suka suka yi zaman su kina kaga sai da manto nan matsayin maf'ulun li ajlihi na waɗansu daga cikin malaman tafsiri suka ce shi wannan khilafa yantasibu ala dharf za a ɗauka shi matsayin zarf domin zarf akwai zarfin zaman akwai zarfin makan ana iya cewa fulanun khalfi ko khilafi yana bayana manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya fita ya bar su ay farihal mukhallafuna bi maq'adihim khilafa rasulillah ay ba'da rasulillah sallallahu alaihi wasallam suna bayan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shi ya tafi sun ki zuwa wajen yaki kidan kalma tana daukar ma'anoni daban-daban domin fi'alu tana daukar masdar na fa'al in ka ce qatala yuqatilu sai ka ce mi qitalan wa muqatalatan ko baka bane to kaga qitalan ai fi'alan ne to khalafa yukhalifu sai ka ce khilafan yana daukar masdar mun fahimci wannan da kyau to dan haka bi maqadihim khilafa rasulillah wa karihu an yujahidu bi amwalihim wa anfusihim suka yi kyamar su taimaka da dukiyarsu da kuma kawunan su dama da su ne ake bayarwa in kana son ka samu aljanna in kana so ka samu aljanna sai ka ba Allah ranka ka ba Allah dukiyar ka in kana da ko ba ka da mali shikenan in ranka zaka bayar kuma in kana da fita wajen yaki in baka da fita wajen yaki kuma ba a dora maka ba inna Allah ashtara min almu'minina anfusahum wa amwalahum bi anna lahum aljanna ko ba ka da bane yuqatiluna fi sabilillahi fayaqtuluna wa yuqtaluna wa'dan alayhi haqqan fi at-taurati wal injili wal qur'an wa man awfa bi 'ahdihi min Allah fastabshiru bi bay'ikum alladhi bay'atum bih wa dhalika huwa al-fawz al-'azim qul nar jahannama kace nar jahannama wutar jahannama ashaddu harra ita ce mafi tsananin zafi law kanu ya'lamun inda sun kasance suna da sani to anan bayani bi suka yi muna saura kafin mu je aya ta gaba eh law kanu yafqahuna inda sun kasance suna da wato fiqh suna da fahimta ina fata an fahimta to anan yanzu abu bi suka yi saura abu na farko shine cewa ya kamata a kawo ayoyi da suke nuna zafin wutar jahannama ko ba ka bane na biyu hadisan da suke nuna tsananin wutar jahannama domin a shaddu harran ya nuna wutar jahannama ta fi ta fi wutar duniya tsananin zafi to kaga akwai ayoyi akwai hadisai bari mu tabo daga cikin su ibnu kathir a cikin tafsirin sa ko ba ka bane wanda aka shirya tafsirin ibnu kathir duk da ke sunan shi tafsirul qur'an al-azim ba sai a ce tafsir ibnu kathir da ya zo karkashin wannan aya ya kawo asar da dama amma daga cikin su akwai hadisi na Abu Huraira wanda yake cewa anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam qala manzan Allah tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi ya ce naru bani adama wuta ta dan adam ma'ana nan wutar da aka saukar dan dan adam ya amfana da ita a nan duniya don wutar ta Allah ce ko ba haka ba yake cewa yuqad wato allati yuqiduna biha wanda suke hasawa su amfana da ita juz'un min 70 juz'an min nar jahannam juz'i ne daga cikin kaso ne ɗaya daga cikin kaso 70 na wutar jahannama ma'ana wutar duniya duk tsananin zafinta sai an ribanya ta so 70 sannan ta kai zafin wutar jahannama kuma an ce wutar duniya ba ana nufin wanda ake ma da huwa ba sai an hada karfin wutar duniya gaba daya to a nan duniya ko ai kaga ko wuta da muke gani irin ta gas da wuta ta wadda ke narkar da dutse wadda ake cewa volcan in ka gane ta an ce an ribanya ta so 70 to wutan volcan sai an kara da bai ta kwarci a duniya haka hadisi ya zo daga manzo sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wannan hadisi yana cikin sahihul bukhari yana cikin sahih muslim in kana so sai ka duba wato ka gani kaga yadda manzo Allah sallallahu alaihi bayani in ka diba cikin Bukhari hadisi na 3265 kuma ka diba cikin Sahih Muslim hadisi na 2843 duk da yake akwai wasu riwayat da suka kawo cewa 71 ko 72 ko 73 waɗannan malaman suka ce waɗansu malamai sun ta'a faɗin hadisai domin sun saba riwaya ta Bukhari da Muslim kuma ko mun ɗauki cewa sun inganta tunda sun ƙara ɗaya biyu uku al'ada ce ta larabawa daga saba'in zuwa saba'in da tara lokacin suna irin shi saba'in domin duk abin da ya karu akan goma suna iya ɗora shi a kai ban sani ko mun fahimta ba amma dai zance mafi inganci waɗannan hadisan ba su inganta ba sannan akwai hadisi wanda ba ibnu kathir ya kawo shi ba hadisi na abdullahi bin mas'ud imam muslim ya fitar da shi hadisi na 2842 manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace yu'ta bi jahannama za a zo da jahannama yawm idan ranar tashin alkiyama laha sab'una alf zimani tana da linzami ko linzami ko ligzami ko ba haka ba dubu saba'in ma'a kulli kulli zimamin sab'una alfa maliki kowane wato abin nan igiya wadda ake rike da ita jahannama dubu saba'in din nan akwai mala'iki dubu saba'in ya juruna ha waɗanda suke jaye da ita to wato halshe dubu saba'in kowane halshe na da linzami mala'iki dubu saba'in ba da yalar sifanta wannan dubu saba'in so dubu saba'in masu kwamfileta sai kun buga hudu haka ya zama to kaga girman jahannama wannan ba ibnu kathir ya kawo shi ba almuhimmu dai akwai wata riwaya kuma ta abu huraira radiyallahu anhu wanda imam tirmidhi ya kawo ta wannan riwaya uqida ala nar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam an hasa wutar jahannama alfa sanatin shekara dubu hatta marrat sai ta yi ja thumma uqida alaiha alfa sana aka sake wato hasa ta shekara dubu hatta biyaddat sai ta koma fari kusan wuta mai hatsari in kaga wutar gas fari fari take yi ثم أوقد عليها ألف سنة أكا ساكي حسا تشكرا دبو حتى سودت حسينو كتير تكومي تي بكي كيرين فهي سوداء كالليل المظلم بكي كيرين تكي كما الدري دهن دري wannan riwaya malamai sun ce bata inganta ba waɗansu daga cikin sun ce in an kalli hanyoyinta za a yi haɗawa amma dai mafi yawanci daga cikin malaman hadisi sun tafi cewa wannan riwaya ce wanda bata inganta ba almuhimmu ne wutar jahannama dai tana da tsananin zafi kwarai da gaske sai hadisi na ƙarshe ne kamata mu kawo wato wanda shi ma ibnu kathir ya kawo shi inna manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa inna ahwana ahlin nari azaban yawm alqiyama liman lahu na'lani mafi saukin mutanen jahannama wanda adda saukin azaba a cikin wutar jahannama liman lahu na'lani yana da takalmi biyu an gane ko wa shirakani in an ce shirakani ba shirakani ba takin takalmi biyu kenan ina fata an fahimci min nari na wuta ay kana min nari jahannama yaghli min hadimahu wanda kuma kokuwar kansa shi bakin takalmin ne kamar bakin nan ya taka amma kokuwar kansa tana tafarfasa kama yaghli mirjan kamar yadda almirjan tukunya ita ake da almirjan gakkace namiji almirjan tukunya ake rufi wanda ake da huwa tana sababar sababar wanda bai ga ana da huwa ya sa abin da ake rufi la yura anna ahadan min ahli an-nar ashadda azaban minhu ba a ganin cewa ba wani mutum wanda ya fi shi tsananin azaba cikin yan wuta wa innahu la ahwanuhum azaban shi la yara anna ahadan min ahli an-nar ashadda azaban minhu shi yana ganin yafi kowa azaba tsananin azaba amma kuma alhali shi na fi kowa saukin azaba ran tashin kiyama ina fata mun ce wannan hadisi wato ya zo cikin sahihai ne akwai imam muslim ya kawo wani riwaya shi inna adna ahlan nari azaban wanda fi kowa sautin wuta yawmal qiyamah ran tashan kiyama kaga wanda gina gura gura musiba dake cikin wutar jahannama Allah ya gaba sarki ina fata ana fahimta ta akwai hadisai daban-daban mai so yana komawa cikin littattafan tafsiri ya ga mawsu'atut tafsiri bil ma'fu da tafsiri na ibnu kathir taba wanda an kai tahqiqin ahadisin ta ya gani wanda fi kowa tsananin azaba wanda fi kowa saukin azaba to me za mu fahimta wanda fi kowa tsananin azaba ba shine kishiyar wanda fi kowa sauki ba to wane ne fi kowa tsananin azaba ran tashin alkiyama nan ba wajen tafsirin qur'ani bil qur'ani sai an samu matsala don akwai waɗanda Allah ya kawo dukkan su sun fi kowa tsananin azaba kuma cikin alqur'ani ne ina dan qur'ani yau ashabul ma'ida mutanen annabi Isa Allah ya ce ni قال الله إني منزلها عليكم فمن يكفر بعد منكم فإني أعذبه عذابا لا أعذبه أحدا من العالمين فكذا قلنا أن أنت سورة موسى عذابا إن مت بتشوا أن سوكر دعبين ولا سمع لبسوا تبع سوكر با تو مدو كتشوا أن سوكر تو سوكر متعلم في الأرض مكتشوا فوق أن سوكر كوبا سوكر با متعلم في الأرض التي النار يعرضون عليها غدوا وعشيا ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب كو أدخلوا آل فرعون أشد العذاب تم قراءة بيوتي ابن كثير ده أبو عمرو ده ابن عامر ده شو أكون كانت أدخلوا أي أدخلوا يا آل فرعون نفتا أنكم تيو to sai kuma daga cikin su akwai wanda an faɗa aka ce innal munafiqina fi darkil asfali minan nar al kufiyuna da asim da hamza da kisa'i da khalaf fi darki saura sun karanta fi daraki kakka dauki qur'ani mai warshi kaga fatha ka ce an kai haka to da munafikai da waɗancan da waɗannan mutanen fir'auna ne fi azaba waɗansu malamai suka ce dukkansu su ne a ƙololuwa azaba don haka cikinsu babu wanda fi wani waɗansu daga cikin malamai suka ce a'a kowanne a zamaninsa a cikin kafinan zamaninsa shi ne fi tsananin azaba haka za ka yi ka fahimci ƙur'ani amma in ba haka daga cikin ƙur'ani ma sai a zo da shubha ayoyin kuma suna da yawa waɗanda suke nuna azaba ta wutar jahannama kwarai da gaske ibnu kathir ya kawo shi da kuma sheikh muhammad al-amin al-shanqiti rahmatullahi alaihi wa rahimallahu jami'al muslimin a cikin adwaul bayan ibnu kathir ya kawo daga cikin musibar wutar jahannama inda Allah yake cewa كلا إنها لظى نزاعة للشوى لأن التي يصب من فوق رؤوسهم الحبيب يصهر به ما في بطونهم والجلود ولهم مقامع من حديد كلما أرادوا أن يخرجوا منها من غم أعيدوا فيها وذوقوا عذاب الحريق إن الذين كفروا بآياتنا سوف نصليهم نارا كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها ليذوقوا العذاب kaga duk waɗannan suna nuna tsananin azabar da ke cikin wutar jahannama qul naru jahannama ashaddu harra sannan kuma Allah ce fattaqun nar lati waquduha an-nas wal hijara wa in yastaghithu yughathu bima'in kalmuhli yashwi al-wujuh to me yasa kawo ma saboda wutar ruwan cikin wutar shiki wasu kuma an hamiman faqatta'a am'a'ahum akwai sauran bayani bai kare ba karanta mun ayatul kashi falyadhaku qalila
فليضحكوا قليلا وليبكوا كثيرا وليبكوا كثيرا جزاء جزاء بما كانوا يكسبون abinda muka faɗa ya zamanto daidai Allah shi ba mu lada wanda muka yi kuskure kuma Allah subhanahu wata'ala ya gafarta mana سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته